العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوميني نأكو أتكن يني نوانا دورا من البركة لأكي قباتر أكم منظومي غدابي yau muna ranar litinin sha bakwai ga watan jumadan ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha uku ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin kamar yadda aka saba wannan zai zama shine majalisunmu na uku kamar yadda ya zama yini na uku farawa da almanzumatul gharaniya fi sifatil hadis na al'imam ibn farh al-ishbili rahmatullahi alaihi a jiya mun karanta baitota guda biyu daga cikin wannan kasida mai albarka da izinin Allah ta'ala yau za mu ci gaba قال الناظم رحمة الله عليه ولا حسن إلا سماء حديثكم مشافحة يملى علي فأنقل وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذال ترق وتعدل وعدل عدولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يغد ويهمل أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها أنا في أقفى لهجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمله ولا حسن إلا سماء حديثكم الإمام ابن فرح رحمة الله عليه يا شيخ بدا كاوما مصطلحاتنا حديثي أتكن سارينا ثورية هو سارينا الغاز هو سارينا أحجية هو سارينا معمة يشي ولا حسن إلا سماء حديثكم ولا حسن با ولا أبو بكر إلا سماء حديثكم face saurarar maganar mushafahatan a saurari maganar nan taku baka da baka kuna mana magana da baki mu kuma muna ji da kunne yumla alayya a riƙa min shifta fa an ni kuma sai in kwafa ko in rubuta wannan baitin al-imam ibn farq yana bayani akan cewa ci gaba da bayani a game da masoyinsa yana cewa ba wani abu mai kyau da za a masa fiye da saurari maganan masoyinsa dama daga cikin alamatul hub iradatu al-istima'i ila al-habi masoyi yana son ya ji maganar masoyinsa wannan yana daga cikin alamomi da al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin rawdatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqi kafin sa al-imam ibn hazm ya ambata a cikin tawqul hamama to sai ya ce wala hasanun illa sama'u hadithiku ba wani abu mai kyau da yake da nafi so fiye da in saurari maganar mushafahatan ay mun maganar baka da baka sarkin musulmi ya ce baka da kunni yumla alayya fa anqulu sai ai min shifta ne kuma sai in zama na kwafa abinda aka yi min shifta wato aka yi min imla'i nan al-imam ibn faq yana bayani akan al-hadith al-hasan shine musalahin da ke cikin wannan baiti al-hadith al-hasan والحديث الحسن هو الحديث الذي يتوسط بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف حديث ديكي تكيا شيبا صحيح وشيبا ضعيف با wani zubin daga sahihi yake zama hasan wani zubin daga za'ifi yake zama hasan so daga shi a tsakiya yake yana ɗaya daga cikin mustalahat da malamai suka yi sabani matuƙa akan tantance ma'anarsa al-imam az-zahabi a cikin littafin sa mai albarka al-muqiza ya tattauna da faɗi akan wannan akwai ɗaliban da na san yanzu suna karantawa suna karanta littafin al-muqiza sun san wannan tattaunawar da limamu zahabi ne mai tsawo akan alhadithul hasan har inda a ƙarshe yake cewa shi dai ya yanke ƙauna akan samun wata ƙa'ida ƙwara ɗaya da za a ce ita ce take tabbatar da hadisi hasan ya ce har lokacin da yake rubuta littafi to a taƙaice dai suna cewa alhadithul hasan shine hadisin da lam yablugh darajatal hadithus sahih وجاوز درجة الحديث الضعيف حديث da bai kai sahihi ba hadisin da kuma ya wuce da'ifi shi na ce masa hasan idan an dawo ta sahihi sahihi ne da yake da waɗannan sharuɗa guda biyar awwalu hasahihu wa hurmat tasal isnaduhu wa lam yashud aw yu'al ko wa lam yushad aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi معتمد في ضبطه ونقله to kaga waɗannan sharuɗan guda biyar to sai a ɗau sharaɗi daga cikin sharuɗan shine mai abbab wanda yake ruwaito hadisi sahihi suna buƙata ya zama tamu bab hadda shi ta zama cikakkiya amma shi rawin hadisi hasan shi kuma sai haddasa ta zama abin da ake ce ma khafiful hijj khafiful hijj ya zama haddasa matsakaiciya to idan aka samu hadisi rawahu rawin khafiful hijzi haddasa ba bata kai can ba bata kai inda ake son ta kai ba to sai a kira hadisin sa hasanun hasanun hasanun kenan hasanun lidati idan ya samu wani ya karfafe shi irin shi suka karfafi juna to sai ya tashi daga hadisun hasanun li zatihi sai ya koma a kira shi sahihun li ghairi sannan an dawo ta da'ifi shi kuma da'ifi ne kamar yadda aka yi mana bayani jiya da gurgu da makaho kakkarfan makaho sannan kuma ga gurgu mai ido za su tafiya sai su haɗu su rankaya to asali gurgu za'ifi ne shi ma makahu za'ifi ne in kowa ya wadata da abin da yake da shi makahu ya ce nina da ni na da ƙarfi ba ruwana da kai gurgu ya ce ni kuma ina da ido ba ruwana da kai to bayan da za su tafi to sai su haɗu sai makahu ƙarfa ya saba gurgu a baya sai ta nuna mashi hanya har su kai inda za su kai to shine hadisun hasanun li ghairihi hasanun da ghairihi ce hasanun da ghairi wanda mun yi batun sa jiya kenan alhasan ala darajatai hasanun li zatihi wa hasanun li ghairihi hasanun li zatihi daga sahihi aka saukar da shi hasanun li ghairihi daga da'ifi ya sama mun gane to shine hasan littafan da aka fi tsammanin a samu hadisai hasan a cikinsu su ne as-sunan musamman sunan abi dawud rahmatullahi alai da sauran littafan da ake kiransu da as-sunan akwai al-ahadithu al-hisan da yawa a cikin su hadisai hasanai suna da yawa a cikin su to shine yace illa sama'u hadithu to anan kuma sai mana wata tsaraba ta wani mustalahi shine mustalahu samai da mustalahu al-mushafaha da kuma mustalahu al-imla'i da kuma mustalahu an-naqli wanda su kuma duk a koyan ilimin hadisi ake da su as-sama mutum ya je gaban malami malami ke ba da hadisi shi kuma yana saurara to shi na ke mishi sama'i as-sama da yawan malamai sun tafi akan cewa huwa arqa maratibi maratibi at-tahammul akwai akwai abin da suke ce musu abin nan maratibut tahammul ko kuma wasa'ilu tahammul ko siyagu tahammul hanyoyin ɗaukan hadisi guda takwas to da yawan malamai sun tafi akan cewa wacce ta ci ita ce as-sama'u as-sama'u wanda ita ce manzon sama ya rika masahabbai shi yasa sahabbai da yawa sai kaji sun ce ne sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu khalili yaqulu sallallahu alaihi wasallam sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu to kaga as-sama' to shine wannan na farko kenan to kaga nan ma sai mana tsaraba sai ce sama'u hadithikum sannan nabi sai ce mushafa'a mushafa'a na koma zuwa ga sama'i malami na faɗa maka kai ma kana ji ya faɗa maka da baki kana ji to kaga mushafa'a duk da akwai abin da suke ce mata al-ijazatu bil mushafa'a sai malami sai ya ɗauko wannan sai ce hadihi maghbiyati ajastu laka ko ajastu halaka to wannan abin da malamai suke cewa al-ijazatu al-maqrunatu bil mushafahati ko al-ijazatu al-maqrunatu bil izn ni ne misali aka ce ni ne nake da hadisai na ne da ne riwaya daga malami na tattara ta a cikin littafin nan sai yanzu in miƙa ma wani daga cikin ku sai ce gashi to cewa da na yi gashi na ba shi izini ya ruwaito ko na masa abin da ake ce mata ake ce mata al-ijaza bil mushafaha to kaga mushafaha ma sannan sai musalahi na uku imla imla'i malami ya zo yana karantar da ɗalibai yana faɗa musu suna rubutawa kaga shi ma yana koma zuwa ga ne zuwa ga tamani wanda wannan ka'ida ta imla'in ko musalahul imla malamai sun ba shi muhimmanci matuƙa daga cikin malaman da suka ba shi muhimmanci akwai al-Imam As-Sam'ani rahmatullahi alai da ya rubuta littafin saqatu mujalladai biyu manya manya ya sa masa suna adabul imla'i wal istimla ka'ida ta imla'i da kuma istimla'i imla'i a maka shifta istimla'i ka nemi a maka sannan na karshe sai ce fa anqulu an-naqlu in an maka imla'i to dama za ka yi naqalu shi yasa waɗanda suka yi insha'i imla'i a cikin ku a karatun baya na larabci akwai al'imla'ul manqula ko akwai al'imla'ul manqula akwai al'imla'ul manzura akwai al'imla'ul masmu'a ko to al'imla'ul manqula to kage yanzu mun samu wannan bayan hadisi hasan da ya mana sai kuma ya mana waɗannan hanyoyin ɗaukan karatun guda hudu as-sama'u المشافحة الإملاء النقل mun gane to kaga mun same su ke baiti na hudu yace wa amri ya mawqufun alayka wa laysali ala ahadin illa alayka almu'awwal wa amri ya mawqufun alayka al'amari na gabaki ɗaya ni dai na tsaye da shi wajenka wato al'amari na gabaki ɗaya na ba da shi yana wajenka wa laysali ala ahadin illa alayka almu'awwal duk inda aka gama aka zagaya to ba ni da inda zan koma wajen wani in ba wajen ka ba al-mu'awwal at-ta'wil اسم المفعول نه أما مراد به المصدر قاعدة اللغتي سن يدع مصدرين فعل ديك رباع فعل ديك باثلاثي با تو ذا إيسا ذا إيسا اسم المفعول سيزما أما مصدر kamar yadda suke cewa ma'asur maisur ma'asur da maisur bi ma'anar yusri wa bi ma'anar usri mun gane kamar yadda suke cewa ma'aqul to to shine sai ce mu'awwal to wa amri ya mawqufun alayka nan yana batu ne akan me alhadithul mawquf shine musalahin mu na gaba الحديث الموقوف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفيل فهو موقوف ذكر إن بيقوني رحمة الله عليه هو da abin da aka ce sahabbai sun ci ko sahabbai sun aikata to ana kiransa da mawqufi alhadithul mawquf ma ufira min as-sahabi min qawlihi aw fi'lihi هل يعتبر تقرير الصحابي أثرا سكوته عن شيء قد يسكت زين شو amma ba ya shigo bane a matsayin cewa daidai ne manzon sama ne in ya shigo to daidai ne li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam la yasqutu an munkari ra'a duk abinda manzon sama ya gani mara kyau to sai ya magana mun gane to kaga sai shine nan mawqufi shine duk abinda aka ce sahabi ya ce ko duk abinda sahabi ya aikata shine ake ce mishi mawqufi مرويات أبن أقوال الصحابة أفعال الصحابة تندق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حزوا كرشن صحابي da kake gani shine na karshe a cikin su to kowanne daga cikin su ya magana sunan maganar sa mauquf a wajen malaman hadisi da yawa daga cikin malamai sukan kira irin wannan asar domin su bambanta maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da maganar wanda ba shi ba in sun ce alhadis to suna nufin me suna nufin qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam idan suka ce al'asar suna nufin qaulu ghairihi wala siyama sahabatihi musamman ma sahabbansa amma al-imam an-nawawi rahmatullahi alaihi a cikin at-taqrib yake cewa innal muhaddithina yusammuna al-mawqufa wal marfu'a athara malaman hadisi da yawa sun yadda da hadisi marfu'i wanda aka ce annabi sama ya faɗa da maganar sahabi duka ana kiransu da asar amma dai da yawa kuma wasu suna bambantawa idza qalu alhadisa to marfu'i suke nufi wa idza qalu alasara suna nufin ma duna almarfu'a daga mawqufi maganar sahabi a takaice mawqufi sukan kasa shi gida biyu akwai almawqufu haqiqatan akwai kuma almarfu'u hukman in sun ce almawqufu haqiqatan shine tabbas maganar sahabi ce kaman me kaman abin da ya shafi fassarar wata aya amma ya kasance fassarar tafsirun fihi majalun lil tafsirin da wani zai yi ijtihadi ba gaibiyat bane ba gaibu bane zai iya bayyana fahimtarsa a wannan aya to idan aka samo maganar sahabi ta fassara aya abinda babu ijtihadi da shi hada nau'u mawqufin haqiqatan mawqufi tabbas sannan daga ciki mawqufi ba a fassara aya bai faɗi wata magana a addinance da yake gani ko da ba fassara aya ba ce kuma a tabbatar da cewa ba ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane to wannan sunansa mawqufi kuma haqiqata haqiqata kamar misalin ne magana sayyidina Umar radiyallahu anhu da yake cewa ne yushiku an tunqada ruha al-islam urwatan urwatan idza dakhala fi al-islam man lam ya'rif al-jahiliyya da sannu za a kawawwara igiyoyin da suka kulla musulunci igiya igiya matuƙar waɗanda ba su san jahiliya ba suka shiga musulunci ba su san wahalar da aka sha ba ba su san abin da aka yi a jahiliya ba sun samu bagar kawai sun samu musulunci ne kyauta to zai su fara wasa da shi amma waɗanda suka san abin da aka yi a jahiliya na ɓanna da yadda Allah ya kamar da mutane ya fitar da su daga halaka to ba su wasa da musulunci mun gane to kaga shine wannan wannan asali ne na sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma ya bayyana ra'ayinsa fahimtar sa ya bayyana kaman asarin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu mashhuri da yake cewa ne inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an Allah madaukakin sarki yana tankuɗe ma musulunci wani mummunan abu ta hanyar shugaba abinda ƙur'ani bai yi wato wa'azi tarin malamai dubu miliyoyin malamai sai su taru su ta wa'azi ba za a ji ba amma da an samu shugaban musulunci kwara ɗaya ce bai yadda ba sai a daina yi kaga kuwatu sultani to wannan ma asali ne to asar suna da yawa na sahabbai sannan akwai almarfu'u hukman mawqufi ne amma ne lahu hukmun rafi sahabi ya faɗi wata magana amma sai a waiga sai a ga la yumkinu an yajtahida as-sahabi fihi ba zai yi wa a ce sahabi ya ijtihadi ba to wannan sai a kira shi da ne marfu'an hukman ya ji daga manzo Allah ta sama ne amma wani dalili ya sa bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kila ma masu riwaya ne daga gare shi shi ya ce manzo Allah sama ya ce amma su ba su ji ba kawai sai suka tsaye da magana a kansa to wannan lahu hukmun rafi maganar annabi sama ce amma kuma sahabi bai faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki ba to shine shine shine hadisi mawqufi ina ne mazinna waɗanne littafai ne za mu ƙaru a matsayin mu na ɗaliban ilimi inda maganganun maganganun sahabbai suke da yawa na farko akwai al-musannafat musannafat musamman guda biyu musannaful imam abdurrazzaq as-sanani عبد الرزاق ابن حمام الأنصاري نبي مصنف ابن أبي شيبة wannan na littafin guda biyu zan kama suke da maganganun sahabbai ga sunan da yawa littafi na uku shine littafin tafsir ibn jarir na tabari rahmatullahi alai jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an akwai maganganun sahabbai da yawa a cikin na tafsir musamman abin da ya shafi bangaren tafsir na hudu shine at-tafsir bil ma'qul na ibn abi hatim ibn abi hatim abdurrahman ibn muhammad ibn idris tafsirin sa shi ma ne mazinna ne littafi ne da ake tsammanin maganganun sahabbai ga sunan da yawa a ciki littafi na hudu da ya kama maganganun sahabbai da na biyar shine littafin sunan bai hafi السنن الكبير كو السنن الكبرى إن سنشي السنن الكبير سنة نفن كتاب السنن الكبير إن كما سنشي السنن الكبرى توصيبة تنقو موضوع السنن وشيما أقوي مغنغنين صحبي دي وعش أما باب كمان وقتاً كان أكم فرقا قوه ده المصنف ابن أبي شيبة المصنف عبد الرزاق الصنعاني تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن أبي حاتم waɗanda littafan akwai maganganun sahabbai da ɗalibin ilimi zai ɗiba masu yawa har ya gaji ya basu mun gane to shi ne mai kofi to kun ga wannan shi ne maganganun sahabban annabi sama ba usulul fiqh muke ba saboda ka ba muna magana kan hujjiyyatu ha bane shin maganganun sahabbai hujja ne a shari'a wannan shi a usulul fiqh ake tattaunawa a kai ai magana kansu mun gane da kuma sabanin ashabul madahib a game da qaulus sahabi hal huwa hujjatun aw laysa hujjatan maganar sahabi hujja ce ko ba hujja bace a takaice ne mawqufi da abin da aka ce sahabi ya faɗa sunansa mawqufi bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ba to shi ne ake ce masa mawqufi muna ganewa baiti na biyar kuna kirga musalahat mun samu nawa kenan ku cira hudin sha ku cira السماء كشرع المشافحة كشرع الإملاء كشرع النقل نوع شيء لما كسامة تاكوس كل سافس ɗaya bayan ɗaya mutum ɗaya sai daga hannu صحيح هو أول غرامي صحيح نعم الموضل والرجا فيك موضل نعم ها أه؟ مرسل هو حزني ودمعي مرسل مرسل نعم مسلسل هو مسلسل في بيتي في نبي نبي لا يبالي طيب kawo baitin hajjan ban ce muku kawo bai da ka wa sabri to wa sabri da'ifun na'am da'if ko sai wanne sai matruk sai sai موقوف ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي كرفق وتعدل ولو كان مرفوعا هذا شيء ناسي مكان و وأمري موقوف عليك قال وأمري موقوف عليك سيش ولو كان مرفوعا da a ce al'amari na an ɗage shi an ɗaga shi ilaika zuwa gare ka la kuntali to da ka kasance mini ala ragmi uzzali duk da masu sukata da masu kawo gulmata a wajenka ta riƙu wa ta'adilu da ka riƙa tausasa mini wa ta'adilu kuma da kamun adalci da ka yadda kai ma ka zama masoyina kun ga yana ta faɗin shi a namiji a namiji to sai ƙarshe sannan za mu gane wa yake ne walau kana marfu'an da a ce al'amari na an ɗaga shi ilaika zuwa wajenka bai tsaya a matsayin mawqufi ba la kuntali to da ka kasance mini ala raqmi uzzali didda ina da magabta a wajenka waɗanda suke sukata suke kawo gulmata wajenka tariqu da ka yi mini taushi ka tausasa min a mu'amala da ka tausaya mini wata adilu kuma da kamun adalci wannan yana ya tahaddasu an musalahin hadisin marfu marfu'i hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi to shi ce sunansa hadisin marfu'a sawa'un sahha aw lam yasih kawai in dai da sunan manzo Allah sama a ciki to sunan shi marfu'i sawa'un ittasala sanaduhu aw inqata'a ko sanadin sa ya sadu ko sanadin sa bai sadu ba da mun ga sunan manzo Allah sallama to sunan hadisin al hadithul marfu' وما أضيف للنبي المرفوع ko ba abin da aka danganta shi zuwa ga manzon sama aka ce annabi qala rasulullah sami'tu rasulullah haddathani habibi ko haddathani khalili sallallahu alaihi wasallam to sunan hadisin marfu'i ko sanadinsa ya sadu ko sanadinsa bai sadu ba so da kani yanzu allazi allazi ana allazi a'ishu fil qarni al-khamis wal khamis fil qarni al-khamis ashar karni na goma sha biyar na hijira to ina da ikon da zan ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa yusamma alhadith marfu'an a kira hadisi marfu'i to amma kaifa kaifa sami'tu min rasul min rasulillah sallallahu alaihi huna yabda alkalam amma dai kawai cewa manzo Allah sama ya faɗi to sunan hadisin marfu duk hadisin da kaga an ce manzo Allah sama ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar to sunan wannan hadisin marfu'i ba magana inganci shi ake yi ba saboda ka arrafu fil hadith la yadullu ala sihhati aw adam sihhati kawai in an ce manzo sama ya faɗi shi to shine marfu'i malamai suna tattauna marfu'i ya kasu wajen gida kana goma amma dai wanda da yawan mutane suka fi sani shine a ce akwai al-marfu'ul fi'li akwai al-marfu'ul qawli akwai al-marfu'ul taqriri to suna kara akwai al-marfu'ul hukmi al-marfu'ul hukmi shine wancan da muka yi magana kansa a cikin mawqufi sahabi bai faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa to lahu hukmur raf'i المرفوع القولي نحو قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوع قولا من ظن ثم يفعل دباكنسا بني الإسلام على خمس هذا مرفوعي sannan daga cikin nau'in hadisi marfu'i akwai alhadithul qudus لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه معنا أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى فعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا Allah ya manzo Allah sama wahayi shi ko manzo sama sai isar da lafazin sa inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalatkum ash-shayatin إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم هذا مرفوع قدسي مرفوع قدسي kuma kauli sannan akwai ne marfu'un fi'liyun marfu'un fi'liyun abinda manzon sama yayi abinda manzon sama yayi كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في صلاته سكت هنيهة سكت هنيهة manzo sama in yi kabbara harama to sai ya ne sai a je shuru sai sai na abu ya ce ya rasulallahi ara aita sukuta ka baina takbir wal qira'ati ma taqu sai ya ma'aikin Allah shirin da kake tsakanin kabbara zuwa fara karatun sallah wai me kake faɗi ne manzo Allah su ya ce laqad alimtu أنه لا يسألني عنه أحد سواك يا أبا هريرة لحرصك على العلم والحديث أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال قول في إذن فيه من ذل السلام كان رسول الله إذا كبع للصلاة سكت هنيهة قال سكت في إلين هو في إلين في إلين سنمني أقوي المرفوع الحكم المرفوع التقريري ماذا سمى يقع بيشو ماذا سمى يقع بيشو شما أقوي مثالا سديوا manzala su sama in an ba a ɗauki magana da ya yi ba da ya shiga ɗakin maimuna bintul harif a ɗakin akwai khalidu ɗan can ɗan yattari akwai abdullahi na abbasin ɗan ƙanwatari suna ɗakin maimuna bintul harif fa uciyan nabi sallallahu alaihi wasallama bi zabbin aka zo ma maza sama da naman damu aka aje a gabansa sai wata mata tana ɗakin sai ta ce akhbiru rasulullahi sama bima yuridu an ya'kula qila innahu lahmu dabbin sai mutum mai turo ma Khalid Abdullah ibn Abbas yace a haramun hu ce innahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafu yaga Khalid yace cin ka ba Khalid yace fajitarautu shi na yanku na walbatu na ci manzan da sama yana gani na kaga cin damu manzan sama a karra صدق الحديث المرفوع التقريري كنا هو الحديث المرفوع تقريرا gani akwai wasu nau'uka da yawa da malamai suke ambatawa amma dai hadi hiya al-ahab a cikin baitin sai ya ce ala ragmi in an balarabe ya ce maka ala ragmi asalin abin da ake ce ma ragmu shine ka kama hancin mutum ka sa shi a ƙasa ka murza hancin shi a ƙasa shine asali ala ragmi an fika to amma balarabe kuma yakan yi amfani da shi ma'anar ma'anarsa ko ka so ko ka ki ko kana so ko ba ka so sai an yi ko kuma zan yi ka mutu shine ala ragmi eh ala ragmi to shi ne annabi sama yakan ya yi amfani da wannan lafazan da yawa argama Allah anfa man sami'a ismi walam nusalli alai Allah ya jefa ya murza hancin wanda ya ja an ambaci sunana bai mun salati ba a wuta sallallahu alaihi wa sallam ko to kaga ragamu kenan argama sannan sai ya ce mai tariku wa ta'adilu kaga nan ma sai ya sake mana wata kyauta daga cikin bincike na hadisi akwai zai al'adala wadda mun yi batun ta jiya al'adala wadda muka ce al'adalatu maksaba wal ismatu mauhiba Allah ke ba mutum isma amma adala da kanshi zai nema kun gane adala kuma na da shariɗa sharaɗin farko na al'adala al-islam الكافر ليس عدلا لن يكون الكافر عدلا كافر با عدل بن سلبت العدالة من الكافرين ما سد عدالة سبو دمي سيدنا الله بيا ذات زما عدلة وذات تبع مسلم شي عدل شي sannan sharadi na biyu mai bi masa al'aqlu eh al'aqlu hankali eh hankali ma sharadi ne na adala da sauran sharadin da suke kawowa sau daga wannan baitin ya ba mu is'ilahi na hadisi eh hadisun marfu ya ce uzzal al'aqlu al'aqlu da zalu shine suka da zargi da faɗin magana wacce ba ta da daɗi a makwafin wani shi ne ake ce masa al'azlu shi ne can busiri yake cewa mai innal muhibba anil uzzali fi samani ya ce ku je ku ta zagi na ku ta suka ta ai ni na riga na yi fana'i a cikin soyayya fi samamin in kun faɗa ma kunnan mun shegu nake yi ban ji ba ko a jikina to kaga al'uzza jam'i ne na azil asalin kalmar al'azlu ko al'azlu shine baitin da na kawo muku rannan na al'imam abin na al-khalid bin ahmad al-farahid al-basri law kunta ta'lamu ma aqulu azartani azartani wani ba أو كنت أعلم ما تقول عذرتك لكن جهلت مقالتي فعذلت وعلمت أنك جاهل فعذرتك قال عذل سوكا mun gane to shi ne gashi mun zai sake maimaita ga ta nan ma sai kata sai ce wa azlu azuli munkarun la asiruhu wa zurun wa tadlisun yuraddu wa yu'malu sai ce wa azlu azuli sukar wanda yake sukata duk wanda yake sukata to sukarsa munkaru wannan sukar a baki ce na asihuhu ni ba zan iya ba zan iya ɗaukar wannan sukar ba saga ya siru fala ya kadu yusiruhu ko ko asagahu wala ya kadu yusiruhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان أما ما هو بميت الساغة هو ساغة شيني كحدي أبو تكين جن داعي سياغة سياغة سياغة با سياغة لصادم با سياغة saugun shagalahu shine ka yi abu cikin jin daɗi to la akadu usihuhu ko la akadu atihuhu ba zan iya hajja ba zan iya ɗauka ba mu ba haushe cewa ɗauka ake ko ba zan iya ɗauka ba wazurun kuma kirkirarren abu ne wannan sukar da kake mun kirkirarren abu ne ko kirkirarriyar abaci wa tadlisu kuma ka cakuɗa gaskiya da ƙarya a ciki akwai cakuɗa gaskiya da ƙarya a ciki yuraddu ya waje ba a yi wurgi da wannan wa yuhmalu kuma a yi watsi da wannan sukar da kake kai ne suka ta akan soyayya ko wa azlu azuli lafazin azul shiga ce ta mubalaga ta azil kamar yadda kake cewa ghafur min ghafir shakur min shakir ko to kaga shine fa'ul ne saboda siga ce ta mubalaga wanda ya yawaita ya tsananta ya zaki ya wuce gona da iri wajen sukata akan soyayyar da nake yi to ni ba zan iya dauka ba a nan yana bayani akan ne yana bayani akan musalahai manya manya guda biyu munkar da mudallas al-munkar malamai sun yi sabani akan tarihinsa lakin da tarifar rajih المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة منكر شيني حديثي sai a samu mutumin da za'ifi ne shi sai je ruwaito wai kuma yana cin karo da fika amintaccen malami ya ruwaito ya ce a yi shi kuma wancan za'ifi ne sai je ruwaito shi kuma ya saba mushi to hadisu fiqat yusamma ma'rufan hadisu ad-da'if yusamma munkaran wal munkaru biddu المعروف والمعروف ضد المنكر لا ما باسه الله إيه. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كم to kaga gashi Allah ya hada su ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha kaga ga al-ma'rifa ga al ga ga ga al-inkar ko an-nakira al-ma'ruf al-munkar to al-hadith al-ma'ruf shine hadith al-thiqa alladhi rawahu alladhi rawahu al-thiqa hadith al-thiqati alladhi khalafahu hadith al-da'if shine ake ce masa ne shine ake ce mishi ma'rufi shi kuma hadithun da'ifun sunansa ne munkar wannan shine tarifin da yafi akwai tarifin da suka bada suka ce alhadithul munkar shi kuma shine ne hadithul ma rawahu ad-da'if al-muttafaq ala da'atihi kage ya kuma matuhuci kenan matuhucin da muka yi jiya so daga kauli rajihi shine al-munkar sannan akwai tarifi na uku suka ce ma rawahu at-thiqa mukhalifan liman huwa awsaqu minhu aw ittiqat kaga nan kuma ya koma ne shad kenan so daga tarifi mukhtar التعريف الراجح شيني ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة هو الحديث المنكر شين حديث منكر من جانب وتدليس شيء تدليس شيء كما تدليسي ما تدليسي أبن ذاك شما تدليسي شين إخفاء النور في الظلام إخفاء الجيد في الرديء كبوي أبن ذاك ما شو أشكي ميشو mai sai da dankalin turawa shi kenan sai zo sai ta cakuɗa ya sa masu kyau a sama mara kyau kuma ya sa su a ƙasa tadlisi sunan shi sunan shi tadlisi mai sai da gyaɗa ta sa masu kyau a sama ta sa gidari gidari lalatattu lalatattu a ƙasa tadlisi ta yi a lugar larabci kenan to me tadlisi tadlisi shine mai riwaya ya ƙi faɗin sunan malaminsa a bayyane sai ya faɗi na samansa ta yadda in ya faɗi sunan malamin shi to akwai damuwa ƙila za a ce rawa an man huwa aqra'u min yayi riwaya daga yaro to sai ya zo sai ya faɗi sunan malamin nashi yaron a zuciya ya kaddara shi a zuciya sai ya tsallake ya tirifin sai ya faɗi sunan malamin malamin shi tadlisi shi ma yana da nau'uka da yawa akwai tadlisu tajwid akwai tadlisu al-isnad akwai tadlisu shiyuhi duk malamai sun yi magana kansu idan sun tashi sukan yi amfani da an ne da kala saboda da an da kala dukkanin su ba sa fa'idantar da cewa wane ya zauna gaban wane ya ji sannan ba su korewa idan ka ce kala ko ka ce an to baya nuna kai tsaye ka ji sannan ko baya kora cewa ka ji kai tsaye to sai amfani da an to tadlisi ya kasu gida biyu akwai tadlisi wanda ya sha shine tadlisu siqati malaman da duk aka bincika aka tabbatar da amintattu ne sannan wala yamuna illa an siqati ba su riwaya ce daga siqati to hadisan su in an gan su sun yi tadli ko da sun yi sun sun yi an'ana ko sun yi tadlisancin to ba a ba a ba a ba a ba yi da damuwa akwai tadlisi kuma na waɗanda su kuma mutahamai ne ko kuma zu'afa ne to waɗannan tadlisancin su akwai matsala a ciki akwai matsala a ciki har sai an gano wajen wa suka ruwaito mun gane to shi ne wannan akwai malaman da suka shahara da tadlisancin aka faɗe su za ku sha mamaki al-imam al-hasan al-basri yana tadlisanci al-imam al-amash yana tadlisanci الإمام سفيان الثوري ينا تدري تنشي الإمام ابن عيينة ينا تدري قاسنا ابن حجر يغبو تلتاتي أكن أسماء المدلس الإمام السيوطي ينا تلتاتي أكن أسماء المدلس سنا الذهبي رحمة الله عليه أتشل تفنسع سوتاني إني ترجم مالي إن ينا تدري تنشي تيجي وكان يدلس ينا تدري تنشي وقاقع قيوان وشين تدري تنشي وشي da yawa kun za ta bisi uqabdi na nawa kenan musalahi na nawa uqabdi zamani fi ka muttasilan ata wa munqati'an amma bihi atawassalu uqabdi zamani ina karar da rayuwa ta zamani na fi ka saboda kai daga cikin alamomin soyayya ka yadda rayuwarka ta kare saboda masoyinka ko shi yasa yake cewa wai masoyi yake cewa wai ran masoyin shi ya fi nashi ko qamat tuzalliluni min qamat tuzalliluni wa min ajabin نفس أحب إلي من نفسي قامت تظللني ومن عدد شمس تظللني من الشمس وباقي سوى أقي سوى أقضي sannan lafazin uqaddi daidai yake da aqadi haka imamul kaifi ya faɗa ko shi khalilai ya murradi ala ummi jundabil nuqaddi lubanatil fuadil mu'azzad kaga nuqaddi qadda da qaza duk ma'anar su ina karar da rayuwa ta zamani na fi ka saboda kai muttasilal ata kullum damuwa ta tana bibiyar juna ba ta taɓa tsinkewa ba kullum cikin damuwa nake al'ata eh ولما دعوت الصبر بعدك والقبل بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجد الصبر قال الأسى كي الأسى دي دي كدا أسى إيه الأسى ومنقطعا كما سنن عما به أتوصل سنن يا ينكي من أجمد أبن نكي سادوا جمد شيء أن كنت ليشي بانا إيا سادوا ده وند نكي سن إن سادوا إن سادلش ولما يفقد مصطلحي جدادي يفقد متصلي يفقد منقطعي متصلي ضد المنقطع متصل شيني ده حديث ده aka danganta shi zuwa ga wanda ya ruwaito shi kuma isnadinsa ya sadu bai yanke ba muttasili ke sawa'un an ce annabi sama ya faɗa ko sahabi ya faɗa ko maganar mata bi ce in dai sanadin ya sadu to sunan hadisin al hadisu al muttasil sawa'un qila inna nabi sama qalahu aw qila inna sahabiyya qalahu aw qila inna tabi'iyya qalahu sunan sa ne al muttasil munqati kuma fa shi kuma shine man qata sanadu shine wanda aka sami inqita'i a cikin sanadin sa a cire mutum ɗaya ko a cire mutum biyu ko a cire mutum uku amma biduni tawali ba a waje ɗaya suke ba wannan a tariful khas lil munqati kenan ya zama an ciccire mutum ɗaya ya fita kamar misali hadisi ɗaya daga cikin ashabu sunan misali kamar al-imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi al-majra al-imam al-Bukhari ne sai ce haddathana Muhammad ibn Isma'ila kage yana nufin ne al-Imam Bukhari ko sai kuma sai ya ce ne sai ya ce sai ya ce haddathana Sufyan ibn Uyayna a tsakanin al-Imam Bukhari da Sufyan ibn Uyayna su tare akwai mutum daya kamar misalin ne abin nan al-Humaydi Abdullah ibn Zubair al-Qurash al-Imam Bukhari ya riwaya a wajensa to sai al-Imam Abu Dawud kawai sai ya ce ne سيتي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة أتكان الإمام البخاري دع سفيان بن عيينة أقيوة أقي الحميدي عبد الله بن الزبير القرش فما الإمام أبو داود سيتشرش فينزع سامو انقطاعي في موضعه haka idan ya sake zuwa gaba ya tsallake sai ya cire wani to ya zo munqati'un fi mawdi'aini in ya sake cire wani isnadin na da tsawo ya zo munqati'un fi salatati mawadi'a amma da a waje ɗaya ya cire mutum biyu ya zama mai ajiya mawdadun ya zama mawdad mun gane to wannan a tariful khas lil munqati' kenan akwai a tariful am da hadisin da ya zama akwai inqita'i a cikin sa to yusamma hadisan munqati'an a cikin mawdal ya shiga مرسل يا شجع منقطع يا شجع معلق يا شجع gani to yanzu mun samu guda nawa kenan karin muttasil da e al munqati' mun gani wa ha ana fi aqsa li hajrika mudrajun tukallifuni ma la utiqu fa ahmilu wa ha ana ganina fi aqsa li hajrika an sa ni a cikin likafanin kaurace min da kai kaurace wanda kamun ta kashe ni fa an sa ni a cikin likafai mudrajun zani an shigar da ni mudrajun mudkhalun an shigar da ni cikin akfa tukallifuni ma la utiqu fa ahmilu soyayya ka tana dora min abin da bazan iya ba amma kuma duk da haka sai na dauka eh matar kuturu takan cika tulu da yashi in ya daura in ya dauka aure yayi in kuma ya kasa gadan tawai sai dai ya hanga ko matar tsoho takan cika tulu takan takan cika menene wai tana sa menene takan takan takan takan saka waye da da yashi ta baki in ya tauna to aure yayin ko ba haka ba to shine wannan kaga tukallifuni ma la utiqu fa ahmil abinda ba zan iya ba na dora ma amma ina yi nan ya kama na musalahi dai shine mudraj al mudraj min al idraj al idraj al idkhal ka shigar da wani abu adrajahu adkhala ya shigar da shi me hadisi mudraj ku kawo baitin bai kuni eh wal mudrajat fi al hadisi ma atat fi ba'd al fadhil wa tasal ko mudraj shine wani mai riwaya shigar da maganarsa a cikin maganar asalin wanda ya magana in maganar sahabi ce ya shigar da tashi a ciki in maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya shigar da tashi a ciki mudaraji wanda ya fi tsanani shine idradun fil matn akwai idradun fi awwal al matn akwai idradun fi wasatihi akwai idradun fi akhirih ko kun san misalan da yawa wanda suka san misalan da yawa sosai an ce lokaci yayi tun ɗazu saboda ka صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين